بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين yau 21 ga watan zulhijja hijira tana da 1442 wanda ya dace da alhamis daya ga watan shida miladiya tana da 2021 haka ne ga watan bakwai watan bakwai ne ga watan shida aka rubuta na ɗaya ga watan bakwai kwarai kuwa ɗaya ga watan bakwai miladiya tana da 2021 shi ke wannan aikin shi aha za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin muktasar salim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جنابي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تهتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينسوها فهجرته, فهجرته إلى ما هاجر إليه أين مكتب يا وانت ساكن؟ لا يا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان أكشني؟
نعم muna magana akan mutumin da ya rantse zai biya wani mutum haƙƙin shi daga nan zuwa lokaci kaza kaga dama shi rantsuwa muka ce ta haƙi kuma nan ya ko tabbatar da abin da bai wajaba ba abin da ba dole ne kai ba ka tabbatar da za ka yi wannan abin ka rantse a kai to yanzu wani ne yana bin shi haƙƙi sai ya ce wane e na rantse da Allah zan biya ka kuɗinka zuwa sati ɗaya mai zuwa ko ya ce in bai biya shi ba matarsa ta sako ko bawan shi ya intu ko zai wani nau'in ibada ba shi ne rantsuwa ɗin ba to yanzu idan misali mutumin da ya yi irin wannan rantsuwa kafin lokacin ya yi sai aka haukatar da shi misali ya rasa hankalin shi kaga mutumin da ya rasa hankalin shi bai san abin da yake balle ya zo ya biya wannan haƙin ko to da ya rasa hankalin shi din wada fa alhakimu alhakim sai ya biya wannan haƙin a maimakon shi wannan din inda in ka lura duk mutumin da ya zama mahajur misali mutumin da ya samu matsala irin kamar na hauka kaga ai gaba ɗaya kula da shi in ba shi da wali zai zama alhakim shine mai kula da shi to sai alhakim aka ce wani ya fayi rantsuwa kuma lokacin rantsuwan nan zai kare in ya kare kafara za ta haushi sai alhakim ya ɗauki wannan haƙƙin ya biya kaga shi ya rantsa shi zai biya yau kuma an samu darura dalilin wannan daruran sai alhakim ya biya to yanzu wannan biyan alhakim ɗin ya zamo a maimakon shi ya biya shi kenan babu kafara a kan shi shi kenan shine la'in junna wadafa alhakim to wa in lam yarfa idan alhakim din bai biya ba fa har lokaci ya wuce fa qaulani an yi kauli wasu suka ce in je lokaci ya wuce wannan haukar ba za a karɓe ta a matsayin uzurin rashin biya ba wannan rantsuwa za ta yi aiki a kan shi dole sai ya yi kaffara kauli ɗaya kenan wani kaulin kuma suka ce a'a ai ya gamu da larura ne wannan laruran zai zama uzuri na ainihin wannan rashin biyan saboda haka babu kafara a kan shi amma in alhakin ya biya kan kaulan wahidan kawai babu kafara a kan shi mun gane wannan wabi adami qada'in fi ghadin haka nan mutum yayi kari bi adami bi adami qada'in da rashin biyan shi haƙƙin sa fi gadin cikin gobe fi cikin inda ya rantse yace la'aqbiyannaka ko la'aqbiyannaka gadan yace na rantse maka da Allah zan biya ka kuɗin ka gadan yawmal juma'a gobe ranar juma'a yace kai hakuri wane wallahi gobe juma'a zan biya ka kuɗin ka kaga yace gobe juma'a sai kuma ya zama walaisa huwa goben ya zama ba juma'a bane to ran laraba ne za a yi rikice ka karkace komai wallahi gobe juma'a zan baka kuɗin ka goben kuma shi alhamis ne washe gari alhamis din bai biya kuɗin ba sai ran juma'a ya ɗauko kuɗi za mu ci ayya ai in ka biya ma sai ka yi kafara in rantsuwan shika ne za a ce matarsa ta saku ya za ku ce za ba na ce gobe juma'a bai ce to da goben da juma'an wanne ka fara faɗa ai tunda kace wallahi zan biya ka gobe shikenan juma'a din wani abin ka ne daban ko goben ta zama juma'a ko kar ta zama juma'a mu dai gobe da kake din yanzu rantsuwan ya takaitu akan gobe ina ba wani bari kawai farko magana shi in ka lura ai wannan rantsuwan ya yi ne akan rashin matsal rashin ba zai jinkirta mar bashin ba saboda haka yanzu tun da ya ce gobe ai shi mai bashi ana cewa gobe ya karbi goben in ya ce juma'a kaga an tura abin saboda haka tun da ya ce goben mun karbi goben zancen juma'a din ko juma'ar ce ko ba juma'a ba ce ba ruwan mu da wannan kaulin kawai gobe in bai biya ba shine bi adami qaba'in fi gadi in je gobe bai biya ba yayi kari fi la aqdiyannaka ghadan yawm al-jumu'a wa laysa huwa la in qada qablahu amma bai yi kari ba in ya biya kafin goben yanzu misali ya ce wallahi kai hakuri wallahi gobe zan biya ka kuɗinka sai kuma kawai da asar din nan sai ya samu wasu kuɗi ya zo malam Usman eh kuɗin da nan rantse zan biya ka gobe gashi Allah ya kawo ga kuɗinka shikenan ba za sha to ai ka rantse gobe ba sai mu ce ai dama shi kuɗin rantsuwan da ake yi saboda kar a ɗauki lokaci ne dama shi mai kuɗin ka ya fito ka gaggauto mar kai ma kuma rantsuwan da kai kana nufin kuɗin ba zai daɗe ba gobe ne kuma yanzu ai an jawo ne ma an yi abin da ake bukata saboda haka ba kai kai ba dan baka biya gobe ba kenan to amma a wannan wajen kaza'i muke magana ba biyan bashi ba yace bi khilafi la'akulannahu sabani idan mutum ya rantse la'akulannahu gadan yace wallahi sai na ci abu kaza gobe kawai yau sai ya ci wannan abin gobe bai ci ba malam usman kai da kace za ma barbezin kaza gobe ka kace ai ke da yamma na ci sai mu ce zancen banza ne ai gobe kace ba mamaki goben akwai wani garaji yawwa saboda haka wajen abinci idan mutum ya rantse zai ci rana kaza ya ci kafin wannan ranan bai ci a ranan ba yayi kai kaga akwai bambanci da wancan wala in ba'ahu bihi ardan hakanan bai yi kari ba in ba'ahu idan ya siyar mishi ardan wani kaya bihi da bashin da ya rantse zai biya shi ka rantse marwa ne e karka damu wallahi daga nan zuwa kwana uku zan biya ka kudinka zan biya ka haƙinka kafin kwana uku sai kayanka ya zo sai ya zo ya same ka da ka a wani ya naga kayi da ka shayi sana'a ta ce sana'ar ka ce to yanzu ya za a yi nawa ne kuɗi na yake dubu ɗari biyar to in ɗauki wannan ainihin na ɗari biyar yayi sai ka ce haka ya ma ni ma na yadda sai ya karɓa kaga kai ka rantse za ka biya shi haƙƙi shi kuma da ya zo sai ya sayi wani abu da wannan haƙƙin kaga yanzu karɓan wannan abin da ya karɓi kuɗin shi haƙƙi ɗaya saboda haka yanzu ba kai kari ba in ka siyar mishi wani kaya bihi da wannan haƙƙin shi da ka rantse za ka ba shi kana ba shi wannan kayan kamar ka ba shi ainihin haƙƙinsa ne wa barra in ghaba biƙaba'i wakili ta ƙadin wa barra mutum ya nagartu ma'ana kari ko kuma kafara ya faɗi a kan shi in ba idan wanda yake bin shi haƙi ɗin ya faku baya nan lokacin da ya zo zai biya haƙƙin to ya nagartu biƙaba'i wakili ta ƙadin da biyan wakili na karɓan basu suka yanzu misali mutum ne kana haya a shagon shi ya matsa ya matsa ka ce kai dakata wallahi ciniki ne babu amma akwai kuɗi na da za kawo wallahi a satin nan zan biya ka kuɗin ka karka damu a satin nan ka ce za ka bashi kuɗin shi kare damu to a satin nan din kaga daga gobe jibi gata har zuwa sati ɗaya lokaci ne ba to shikenan gobe ko jibi ko gatan sai ka samu kuɗin ka samu kuɗin ka je gidan shi aka ce baya nan ka je ba ofis baya nan kai kai neman duniyan nan aka rasa inda yake to amma akwai wakilin shi na taƙa wakili wanda ya saka duk wani yakin shi wannan wakilin shi yake karba da yiwa shagunan ma shi wannan shine lauyan shi wanda in ka bada kuɗin shi zai rubuta rasi ya baka da sauransu sai ka je wajen wannan wakilin sai ka ce gashi na rantse zan ba wa wani kuɗin sa amma ban gan shi ba kai kuma kai ne wakili da kake karban kuɗaɗen shi ga kuɗin nan ka karba a maimakon shi shi kuma wakilin ya karba shi kenan ka kubuta duk da ka rantse za ka bashi to amma yanzu fa gaba ya faku ya faku ne in yana nan ka ba wannan wakilin baka fita ba amma ya ka neme shi ka rasa sai ka ba wakilin sa shikenan ku fahimci zancen wakilin kala uku ne akwai wakilu taqabin akwai wakilun mufawwad sannan kuma akwai wakili wanda ba taqabin ba ba mufawwad ba shine wakilu bai'a kowanne zaman kai shi yake shine yace in ka ba wakilu taqabin ka ku fita au mufawwadin ko ka ba wakilin shi mufawwadi wakili mufawwadi shine mutumin da zaka dauke shi ka sa shi wakili akan harkokinka gaba daya wasu ba suna daukar lauya ba ka je wajen lauya kawai kai rajista a ainihin tamban shi a duk wani abin kan ya tashi ko shine lauyanka ko me ya faru ma shi zaka tura kaga wannan kamar mufawwadi ne wakilin ka ne mufawwadi to shi mutumin da ya neme ka bai same ka wajen a shayiya ka je tamban lauya wani ai shine wakilin shi a komai sai ka je ka same shi alhaji wani nan ka ce kwarai ne ka kira shi to gashi nan ga kudin shi da na rantsi zan bashi na neme shi ban same shi ba sai na baka don ka ba wannan wakili mu ko bitin ka kubuta to wannan guda biyun wakilu taqadi wakilu taqadin da wakilu mufawwad wannan kowanne in ka bawa ba kaulani ka kubuta to wahal shin inda ainihin tawilani yake wakilu bai'atin idan ka ba wakilu bai'a shi ma ka kubuta shi wakilu bai'a ba wakilu taqabin bane ba mufawwad bane wakili ne wanda aka wakilta shi a wani bangare kamar abin da ya shafi gidajen shi ko abin da ya shafi filaye ko abin da ya shafi cefane na gida ko abin da ya shafi sallaman yaran makaranta wakilin shi ne a wani bangare sai ka zo ka samu wannan din kace wallahi wani ne na rantse kuɗin shi zan bashi yanzu na zo na nema na nema ban bashi ba saboda haka ga shaidu bari ka karɓa marto wai in ya karɓa ka kuɓuta ko baka kuɓuta ba to shine wasu malamai suka ce ka kuɓuta amma in udimal hakimu in an rasa alhakim dama guda biyun can ba ainihin kaulani in ka ba kowanne ka kuɓuta amma idan an rasa biyun sai ya zama a garin akwai alhakim akwai kuma wakilu bai'a to yanzu idan ka ƙetare alhakin din nan kaje ka ba wakilu bai'a din nan ka kubuta ko baka kubuta ba shine tawilani mun gane alhakin ka wakilin kowa ne ai alƙali baka jana cewar abul gari ba shi ne uban duk wanda baya nan sai yau duk abin da ya faru in aka ce hukuma ce ta ya za yi dama hukuma shine uban duk wanda baya nan yana nan din ma za a tursa sa shi balle baya nan saboda haka duk abu in ya kici ya kicin yawa aka kai hukuma an gama yawwa to shine yanzu a nan wakilu bai'a da hakin wanne za a gabatar idan mutum ya gabatar da wakilu bai'a akwai alhakim a garin wannan biyan da ya yayi ko bai yi ba shine wasu malamai suka ce in babu alhakim ya ba wakilu bai'a yayi amma in akwai alhakim sannan ya ƙetare alhakim ɗin ya ba wakilu bai'a to biya biyu ba dole sai ya kai wa alhakim in an rasa alhakim ɗin sannan ya zo ya ba wakilu bai'a to wannan maganan wa alaihi aksar mafi yawan malamai suna kan wannan maganan cewa in udimal hakim tawilani shine aka yi tawili biyu amma wannan tawilani din akan fa wajen ainihin ba wakilu bai ani amma da red din mutum ya je ba wa alhakim wa bari a fil hakim idan mutum ya rasa wakilu taqad ya rasa wakilu mufawwal kawai sai kai wa hukuma ya bayar yanzu misali ka je wajen GPO ka ce ga wani ne muke rikici da shi akan kuɗinsa sai mana to waya alhakin ba shine alhakin ba police ne ma eh police ne mana shine alhakin ba sai to alƙalai dai albe suke ba sa aiki saboda haka waya alhakin yanzu wanda yake kusa da jama'a ba DPO ba amma za ka ji da yadda za a gaba to sai ka je ka samu DPO ka za ai rubutawa zai yi da shaidu da komai ka kawo kuɗi ne ga sunan miliyan goma na rantse akan cewa zan ba wa ne yanzu gashi nan na neme shi ban gan shi ba saboda haka kai ne ainihin hukuma gashi a rike masa to shikenan ka kubuta shi ne wabari'a fil hakim to sai dai ya ce in lam ya ta haƙaƙ jaurahu ya kubuta in bai tabbatar da zalincin wannan alhakin ɗin ba in bai tabbatar mafi to ga yaya mun gane in bai tabbatar da zalincin alhakin ɗin ba rashin tabbatarwa biyu ne in ma ya yi yaƙinin wannan alhakin ɗin adil ne shi ya sa ya bashi to wannan ya kuɓuta sannan kuma ba ka fara a kan shi ko kuma a'a shi dai ba shi da yaƙini bai san azzalimi ne ko ba azzalimi ba ne shi dai ya san shi ne jagora kuma duk rikicin gari wurin shi ake zuwa sai ɗauka ya kai mar shi ma ya kuɓuta amma wa'illa idan ya tabbatar da wannan alhakin ɗin azzalimi ne in ya bashi kuɗin nan ba zai fita ba ya kai mar to yanzu a nan barra ya nagartu daga rantsuwa amma kuma lam yabra bai kubuta daga bashi ba mun gane miliyan goma kawa ya ce dibiyo ya ce ta ya ce karbi kudin ka wajen dibiyo rantsuwa can ba za ka yi kafara ba inda ka cire ka ba wanda aka ce ka bawa amma ba kuɗi kuma sai ka ƙara biya saboda me saboda wanda ka ba lokacin da ka bashi ma ka tabbatar da azzalimi ne shi yasa ya ce in lam yata haqqaq jawra wa illa barra ko da ka tabbatar da azzalimi ne yanzu aunawa za ka yi sai ka auna ka gani kuɗin nawa ne kuma kafaran a nawa ake yi kamar yanzu sai ka ce yanzu ni kam kafara in mutum zai yi zai ciyar da miskinai mudu mudu kwanan hatsi nawa ne za a ce tab yanzu masara je naira ɗari shida shida ne kwano kaga kwano biyu da rabi shi zai ciyar da miskinai goma ko ko kowane kwano zai fi da mudu guda kwano biyu da rabi kaga kwano biyu dubu da ɗari biyu rabi naira ɗari uku in ka haɗa naira dubu da ɗari biyar sai ka ce to kuma haƙƙin nawa ne aka ce ɗari uku ne ka ba wa difiran saboda in baka bayar ba ka fara zai biyo ka da dubu da ɗari biyar shi ko an difiran ya cinye ɗari uku nan ma in ya zo bai wuce ka ɗauki wani ɗari uku ka bayar ba mun gane amma da ka duba ka fara nan fa dubu da ɗari biyar za ta mun kuɗin nan wajen dubu ashirin ne in na bayar aka cinye wata ashirin ɗin za ta biyo ka riƙe ka yi ka fara kwarai duk lokacin da ya wuto bai wuce dai a ce ka karya rantsuwa ka cire kwano biyu da rabi ka bayar ba ka bayi kuɗin sa da ka je ka bayar ciko ya biyo ka shine wa illa barra ka jama'atil muslimina kamar inda mutum ya kai wa jama'an musulmi ya rasa wakilu taqadin ya rasa wakilu mufawwal ya rasa wakilin zai a ba alhakin din ma gaba ɗaya ko kuma hakiman gaba ɗaya kamar ma babu ne da ruwan da ka kaiwa kamar ka ɗauki ainihin ruwa ne ka zuba akan garwashi kawai konewa zai saboda haka kace to wannan abin yadda za a yi bari in je in samu jama'a musulmi ka zo ya sharif malam muktar malam abakar malam waye dan Allah ku cece ni me ya faru wane ne na yi rantsuwa akan zan bashi haƙƙinsa kuma yanzu ga duk inda na san zan same shi na je na bincika baya nan saboda haka yanzu ku shaida allamin ga kuɗi nan kai na yarda da kai ka rike a maimakon shi sai ka bashi wannan kuɗin jama'a musulmi suka shaida shikenan ka fita daga wannan rantsuwa sai kuma bi diddigi mu tabbatar da allamin ya biya in bai biya ba sai ka biya sannan ka je ka karbi kuɗin ka ke yasa yi tashbihi ma da wancan walahu yawmun wa lailatun fi ra'asi shari mutum yana da ainihin chance ɗin yini da dare ko kuma dare da yini cikin inda ya ce zan biya ka kamawan wata ka ce wallahi watan gobe na kamawa zan baka kuɗinka ka ga ai wata yana kamawa ne in rana ta faɗi na ƙarshen watan baya kamar yanzu misali yanzu ba zulƙida muke ba kaga zulhaji zai kama ne ƙarshen yinin zulƙida sai ka ce wallahi zulhaji na kamawa zan baka kuɗinka kaga yau mun ga watan zulhaji ya kama ko to duk da haka an ɗaga ma kafa daren yau din nan ya kare har washe gari a yi ni rana ta faɗi duk kana da dama in ka kawo ko da gobe saura sakan ɗaya rana ta faɗi ka kawo ka bashi za mu ce ka kuɓuta shine walahu yawmun wa lailatu ai walahu lailatun wa yawmun ne daren yau da kuma yinin gobe duk an baka dama mun gane wannan fi ra'asi shari kenan da mutum yace zai baka kamawan wata au inda rasi ko kuma inda kamawan wata ma'ana lokacin da wata ya kama zan baka dan bashi da yini da dare au ko kuma yi amfani da kalmar izasta halla idan wata ya kama au ko kuma inda mutum ya ce ila ramadana idan mutum ya ce wallahi kai haƙuri zan baka kuɗinka zuwa kamawan watan ramadana ku fahimci zancen wancan ya ce fi rasu shari inda rasu shari izasta halla ko nan kuma ya ce ila ramadana nan zuwa ramadana zan biya ka kuɗinka au listilali ai listilali ramadana yace kai haƙuri zuwa kamawan ramadana zan biya ka kuɗinka to wannan sha'abanu iya sha'ban aka ba shi dama ranar yinin sha'ban rana tana faduwa na ganin watan ramadan ya yi kai ai cewa yi ila ko ila ramadana bai ce ra'as ba shi ko ra'as in ya kama kaga in ya kama kana da daren yau da yinin gobe amma ka ce zuwa to ba zuwa din inda zai tokare daga kamawan shi shine sha'banu watan sha'ban kake da dama har yau ce sha'ban yana karewa baka biya ba kayi kai gano nan? wabi ja'ali saubin quba'an au imamatan fi la albasuhu mutum ya yi kari idan ya rantse ba zai sa wannan tufafin ba sai mai da shi alkyabba ko ya mai da shi rawani ya saka yanzu misali riga ne sai ya ce wallahi ba zan ƙara sa rigan nan ba kawai da ya je sai ya samu tela sai ya tsaga man rigan aka yafe mar ya zama alkyabba kawai da ya sa kaya sai ya rufota bai ma cire hannun ba kawai ya saka ta a matsayin alkyabba ya zo sai mu ce to me bambancin da ta sa rigar kayi kari kawai ko kuma ya je aka yin kamar shuna aka mai da shi dogo kawai sai na dalawani da shi duk ya yi kari ba zai ce mana ainihin sakawa ne na ce ba zan yi ba la in kariya huli biki amma a nan banda inda dama ya ki sa rigan libiki saboda kuncin rigan ne wato irin dashen yana sa rigan lafiya sai watan ramadan ya zo kasar ramadan yanzu kiba ake ba rama ba ramadan ya zo ya samu guri da yake buɗe baki mai kyau da gwaiga da sahur mai kyau kuma ya samu dama ya je ko abuja ne yana hutawa a cikin iska mai kawai shawwal yana zuwa jiki kawai sai yayyen riga ya shige ya buga ya buga ya fiye ce wallahi ba zan ƙara sa rigan nan ba kaga ya ki rigan saboda kuncin rigan ya ki shiga jikin shi ƙarshe ya ce kai yanzu abin da za a yi tun daban da riguna a ji a tsaga mun tsakiyan kaga sai in yi alkyabba da shi kaga dama ai kuncin rigan ne yasa ya rantse yanzu ko da aka tsaga ai rigan ya yi yalwa sai mu ce bai kari ba ko kuma kuncin rigan yasa sai ya ce to ai ina son babban rauni a je a yanka min rigan a gyara min ya zama rauni in nada to duk da duk da duk da yayi rauni tunda kunci ne yasa yayi wannan rantsuwan bai kari ba mun gane wannan aha wa bi qiyamihi ala zahrihi wala wada'ahu ala farji amma banda inda ya daure rigan a farjinsa misali ya rantse ba zai sa rigan ba sai yana zaune ya dan tube ka yana hutawa ko ya sa a wanke mar sai ya dauko wannan din ya dan rufe al'auran shi da shi ba wai sakawa yi ba ya daura shi akan al'aura ya rufe da shi to yanzu wannan rufewan ba za a fassara shi da cewa ya saka wannan rigan yayi kari ba wa bi dukulihi min babin guyira haka ne haka ne ya yi kari a banda kwarjalle wanda a kuma ce saurawa ne kwarjalle ai shi ma wani bangare ne na tufafi kwarai kuwa ba yana cewa menene rida wa menene izar wa rida me izar din dama yi izar ka daura rida ka yafa shi ne ka saboda haka in ya daura ai ya riga ya abun nan aha wa bi dukulihi min babin guyira haka nan ya yi kari idan ya shiga ta ƙofar da aka canza ƙofar fila a dukuluhu cikin jerin ya ce ba zai shiga gidan ta wannan ƙofar ba misali ya ce wallahi ba zan ƙara shiga gida kaza ta ƙofar gabar ba ana nan ana nan sai aka cire wannan kofar aka kawo wata kofa aka saka shi kuma ya rantse ba zai shiga ta wannan kofar ba to bai dan an canza kofar sai ya shiga yayi kari tunda ai gurin ya ce ba zai saka ya shiga ba har yanzu ko an canza kofa ai ta inda ya ya rantse na daɗin ta nan yanzu ya shiga ya tsallake ta Eh?
bango ya tsallake kofar a to ai bai shiga ta kofar ba bai kari ba yake ya jira ta gongon ko ya koma ta baya ko aka fasa wani garu ta baya ya shiga duk bai kari ba ai ba gidan ya ce ba zai kofar ya ce ba zai shiga ba in ya shiga ta kofar ya yi kari amma dai bai shiga ta kofar ba ta ko ina ya shiga gidan bai kari ba tunda rantsuwan shi ba kan shiga gidan bane ta wannan kofar ne rantsuwan shi ma ya ce in lam ya kira ƙaho in ba yana ƙin kuncin ƙofan ba ne yanzu misali ka bi hanyar kwastom ɗin na ko wani gida za ka je ka same shi ƙofan ɗan ƙanƙani wanda ba na zaton ko iri na siririn nan zan iya tafiya ban gani ba kawai fuɗin wuce irin wannan ƙofan ne wanda in mutum babba ne ta haka matin mun san zai wuya ya wuce sai ya je da kyar da turmutsutsu ya wuce sai ya ce wallahi ba zan ƙara shiga ta nan ba ana nan ana nan sai aka zo aka yanka gurin aka gyara aka sa gate babban kofa sai ya zo ya shiga to bai kari ba tunda dama rantsuwan da yake ya rantse saboda kuncin gurin ne yanzu kuma an yarwata aha wa bi qiyamihi ala zahri yayi kari idan mutum ya tsaya ta bayan gida ta bayan garu ya sha inuwa yayi kari yanzu misali mutum ya ce wallahi ba zan kare shiga gidan nan ba sai ya koma dama garin misali gidan yana da inuwa in rana ta yi nan inuwan zai yi nan kawai sai ya biyo inuwan garin ya zo ya zauna a ƙarƙashin garin kuma ya rantse ba zai shiga ba sai mu ce yayi kari saboda me saboda ya yi amfani da wannan garin da ya rantse ba zai shiga ciki ba shine bikiyamihi ala zari in ya zo ya tsaya a bayan wannan garin da ya rantse ba zai shiga ciki ba shi ma za a ce yayi kari amma ba duk ku kula ba ana lura da ainihin niyya in ba niyya ana lura da bisad abin da ya janyo rantsuwa sannan a tabbatar da wannan hukunce hukunce wabi muktaran ya yi kari idan ya shiga gidan haya fila a dukulu libulanin baitan cikin da ya ce wallahi ba zan ƙara shiga gidan wani ba ana nan ana nan wanan sai ya je kama wani katabarin gida haya kawai sai ka je ka shiga gidan ah kai da karanta ba za ka shiga gidan wane ba sai ka ce to anan ba gidan shi bane gidan yaya sai mu ce to ai a yanzu ya biya kuɗin yanzu misali idan mutum ya ɗauko kuɗin yaya na shekara ya zo ya biya ai ma'anarta ya sayi gidan na shekara ne gaba ɗaya yanzu shekaran nan gaba ɗaya mai gidan nan ba nashi bane naka ne sai shekaran nan ya wuce kuɗin ka ya ƙare sannan gida ya dawo milkin mai shi wajen amfani kenan shi yasa ma za ka ji ana cewa idan mutum ya ba da hayan gida bayan ya ba da hayan gida sai ya zo shi kuma yana bukatan wannan gidan ba shi da daman ya kwace amma akwai damar wanda ya ba wanda ya ba shi haya akwai karatu a cikin asibiti yanzu misali aure ne kake nema za ka ce yarinya wallahi tana jami'a yanzu tana fatu sai ta gama kai kuma ka biyo ka ta bayan gida wanda yanzu aka yanci za su kama a shekara za su iya baka miliyan biyu in ka kulle gidan nan sai ta gama za ka cutu kuɗin hayan nan shi ma ai kuɗi ne kawai shi kenan kai ka samu wani yawa ne ya ce gidan nan ya ce ina bukata kuka yi ciniki da shi akan miliyan biyu biyu ya ɗauki kuɗin shekara uku cas miliyan shida ya baka bayan ya baka kuɗin nan kiran ka ji waya wane ya sharif zo ai ba yayan babanta ya zo ya ce me amfanin tana gidan mijinta ba za ta yi karatu ba yalla ran alhamis bayan juma'a zawi a ji a ɗaura aure aiki ya same ka to yanzu ka ga gida ka bayar haya kuma ga an ce a zo a daura aure to yanzu a nan ba ka da hurumin da zaka je ka ce zaka bashi gidanka ka miyar mar da kuɗi amma akwai yadda za a yi sai ka zo alamin eh an yanka ta wani an yanka ta tashi wallahi auren nan kaza kaza to ya kake so wallahi gidan ne ka ce to nawa zaka karba sai ku yi ciniki nawa nawa ka bani a miliyan biyar ka ce sai miliyan hudu da rabi rabi da kyar ka rage man rabi miliyan ɗin ya zama miliyan hudu ya ninka kuɗi in ya kai yana iya waye baka ya karba in baya iya waye je ne maya amma wannan gidan daga nan zuwa shekara uku ka riga ya zama naka a gani shi yasa idan mutum ya rantse ba zai shiga gidan wane ba sai wane ya je kama gidan haya sai ya je shiga za mu ce yayi kai wa bi aklin min waladin haka nan idan ya ci abinci min waladin na ɗan wanda ya rantse ba zai ci abincinsa ba da fa'alahu malubun alai wanda ya rantsuwa kan shi shine ya ba wa ɗan abinci sai ka zo ka ci wa in lam ya'lam ko da wanda ya rantsuwan bai san da wannan din shi ba shi abincin ba in kanan nafaqatu alaihi in ya ciyar da wannan yaron yana kan uban yanzu misali mutum ne wani abu ya ɗauko sai ka ce billahi lazi ba zan ƙara cin tuwon gidanka ba ko ma ka zurba wa rantsuwan ka ce duk ran da ka ci tuwon gidan wane matarka ta saku shikenan ana nan ana nan wata rana ka je wani unguwa sai aka gayyace ka bismillah kuma kana jin yunwa kaga abincin yama kawai ka je ka dambala hannu kana ci da aka gama shi kenan sai ka ji an kira wani yaro da sunan baban nashi sunan da kalan tsewa ne eh ga kwanan gidan kun sai ka tafi da shi ba ka ci wannan dan gidan wani ya ci ai tuwon ma daga gidan su ya kawo daga gidan su eh tuwon gidan wani eh shi kenan kai kai shine wa in lam ya'lam baka san tuwon nashi bane dan shi ne ya kawo in ya ciyar da dan wajibi ne a ganshi ai har yanzu ka ci tuwon shi sosai saboda haka kai kai wabil kalami abadan mutum ya yi kari in ya yi magana da wanda ya yi wa irin wannan rantsuwa har abada in yamar magana ya yi kari shi ya yi kafara fi me fi la kallamahu al ayyama au ashuhura mutum ne rantsi wallahi ba zai ƙara magana da wane ba al ayyam ya kawo shi da ma'arifa wannan alif da lam din istidrak ne ya tun da ya ce al'ayyan mana kwanaki duniya gaba ɗaya ba zai ƙara magana da wani ba ko a shuru watannin duniya gaba ɗaya kenan ba zai ƙara magana da wani ba to abadan jiran da ya magana shi ko bayan shekara ɗari ne ya yi kai amma ku fahimci ba ya ce al'ayyama au a shuru ya kawo shi da alif da lam wasu lasafin fi ka ayyamin idan ko ya rantse ya ce wallahi ba zan ƙara magana da wani ba ayyaman kwanaki ba zan ƙara magana da shi ba to ayyaman din nan kaga jam'i ne aƙallul jam'i kuma uku ne sai mu ɗauka kwana uku ka gane ka banci da al'ayyam da kuma ayyam eh Rana tsakanin marifa da nakir ɗin shi ne tsakanin ko?
a ba shi bane wannan ma'arifa din ne dalilin alif da lam din alif da lam din nan lil istighraq ne akwai wanda suke cewa istighraq ko ya durmiyar da ayyukan kwa inda yake al'ayyam ya durmiyar da kwanaki gaba ɗaya ne yawwa har kenan gaba ɗaya wa harshen kazalika hakanan ne kamar inda ya ce ayyamin kwana uku ne fila ajurannahu cikin inda mutum ya rantse ya ce wallahi la ajuranna fulanan ya ce wallahi zan kauracewa ne to shi ma kauracewan kwana uku aka bashi au shaharun ko kuma dole sai yayi wata a cikin watan nan in bai kaurace mar ba yayi kari shine kaulani akai kauli biyu kauli na farko suka nuna cewa ai a matsayin shi na musulmi wancan musulmi musulmi tsakanin shi da musulmi kwana uku kadai aka ba shi daman ya kaurace wa dan uwan shi saboda haka yanzu rantsuwan nan zai tsaya akan ainihin kwana uku wasu suka ce a'a ba zai yi ba ai rantsuwa yayi tunda rantsuwa yayi al'ada ya nuna kauracewa na rantsuwa sai ya kai wata guda saboda haka an yi kauli biyu duk wanda ka ɗauka ya bi wa sanatun hakanan idan mutum ya yi amfani fi hinin cikin ya ce ba zan ƙara magana da wani ba fi hinin ya amfani da kalmar hinu zamani kenan ba wa zamanin ko ya ce zamani ba zan yi amfani da shi ba wa asirin ko ya amfani da kalmar asir wa darin ko ya amfani da kalmar dar to kawai sanatun za mu ɗauke shi akan shekara ɗaya ne duk inda ya gindaya abu da hin da zaman da asar da dahar gaba ɗaya za mu ɗauke shi akan shekara guda ne wa bima yufsaku ba wau anan a wani nuska nuskan ku akwai wau Akwai.
Ah, akwai wau ba wau din ya fi kyau wa bima yufsaku da anan bai kawo ba akwai wa bima yufsaku yayi kari da auren da ake bata shi kabla dukuli wa badahu cikin inda mutum ya fi la a tazawwajen na ga sha gaba ba Na'am.
inda mutum ya rantse ya ce wallahi sai na yi aure a satin nan kaga ya rantse ba sai ya je ya bataccen aure misali ya je ya auri mace tana cikin tana cikin jinin idda bayan satin ya wuce ya ce kai ai wanda wane ya aura din tana jinin idda shikenan yayi kari da shi da wanda bai yi auren ba har lokacin wuce da daya saboda me saboda da ya rantse zai auren ai bai yi ingantaccen aure ba bataccen aure yayi shi ko kaida al ma'dumu shar'an kal ma'dumi hisa da abin da shari'a ta ce babu ko ma gashi kana gani kamar babu din Ya sa.
saboda haka bima yufsaku in ya je yayi irin auren da ake batawa sai mu ce yayi kai kai au bi gairi nisa'ihi ko ya auri matar da bata dace da shi ba fi la atazawwajanna cikin da ya rantsa yace wallahi sai nayi aure kamar rantsuwan shi kai yace ke hajiya bakin cewa kya son kishiya ba to ba in ban miki kishiya a satin nan ba ke ma kin so to shi kuma dama akwai gratuity shi amar garanti ranar mandi zai samu me ya ce mandi aka ce talata talata laraba ya ga sati zai wuce in sati ya wuce hajiya za ta saku sai ya je samu wata gijari gijari ya ce zan baki dubu talatin sai yadda ya bata wannan auren bai ba dole sai ya auri mace daidai da shi yawwa tun da ya ce zai aure sai ya aure kwarai Ah, kuwa kwarai ya aure daidai da shi in ya aure ƙasa da shi har yanzu bai ba har yanzu bai ba shi ne bigari ne ta ya wuri matar da ba irin matar da ta dace da shi ba cikin inda ya rantsuwa ya ce zai aure zuwa lokaci kaza da lokaci zai kure da ya yi kokari da Allah ku dan taimaka min da wani abu bare ma da abakar ko ya ce kwarai akwai wata kan wannan ta ta waye in ka- kawai aka ja bai ba dole shi ya aure matar da ta dace da shi tunda ai kowa akwai abin da ya dace da shi kowa akwai abu yanzu allamin din ne yace ya bada sadaki dubu ɗari ma muke ba su dace ba bare kuwa dubu ɗari biyar zai bayar ko miliyan ko sisi ashirin ma ba kamar irin muka ba da dubu hamsin a yanzu ka gani wabi zamanil wajihi ya yi kari idan ya yi lamunin fuska fi cikin inda ya rantse ya ce la a takaffalu ba zan ƙara lamuntan shi ba misali ya sha ya je ya jajibo ka je ka tsaya mar lokaci yayi ya kasa biya dole dole a saka ka biya nan da kai na ƙarshe ka ka dubu ɗarin to ga dubu ɗarin amma wallahi ba zan ƙara lamuntan wani ba kaga ba za ka lamunce shi akan biyan kuɗi ba yau kawai sai aka wani abu ya haɗo aka kama shi za a je a garke shi sai ka ce "Ah, to yanzu abin da za a yi ba dai so ake a gan shi ranar mande ba eh a sake shi ni zan kawo shi kaga can ka rantse ba za ka yi lamunin kuɗi ba yanzu mu kai lamunin fuska sai mu ce kayi kai saboda me saboda dama zamana kala uku ne akwai zaminul waji akwai zaminul mali akwai zaminul dalabi to idan kai zaminul wajihi yana rikidewa ya zama zaminul mal dan dama zaminul wajihi in bai kawo mutumin ba to dole sai ya biya to kuma yanzu da kai zaminul wajihi kai zamanin fuska ranan in baka zo da shi ba dole sai ka biya in ka biya ko ka zama zaminul mal din kenan saboda haka in mutum ya rantse ba zai lamuni kuɗi ba sannan ya lamunci wanda ya wannan rantsuwan akan fuskan shi sai mu ce yayi kari amma ba karin in lam yashtari adamal gurmi idan bai sharɗanta rashin biya ba in ka zo za ka yi irin wannan lamunin in kana son mafita sai ka ce to wane dai na rantse ba zan ƙara tsaya mar akan kuɗi ba in kun yadda a sake shi ba ran mandi ake sa gan shi ba in kun yadda a sake shi ran mandiyan da ni za a nemo shi amma gaskiyar lamari ko ba a same shi ba ba zan biya ba kai wannan sharaɗin kaga ka sauka daga baminul waji ka zama baminul dalabi kenan saboda shi dama baminul dalabi za a je a yi ta nema da kai din da yake in an gama nema ba samu ba ka fita ba za ka biya ba to in irin wannan zamanin kai da ka rantse ba za ka lamunce shi akan kuɗi ba yanzu kuma sai kai lamanin da ka sharkanta ba za ka biya ba ko ba a same shi ba sai mu ce ba kai kari ba tunda wannan lamanin naka ko ta rikide ba za ta koma kan biyan kuɗi ba ku fahimci zancen وبه لتوكيل في مي في لا أضمن له إن كان من لاهيته هكذا وبه idan ya yi wannan lamunin liwakilin ga wakilin wannan mutumin fi cikin inda ya rantse ya ce la azmanu lahu ba zan ƙara lamuntan wane ba in kana min nahiyati in dai wakilin ya zo ta nahiyarsa ne yanzu misali mutum yana zuwa garin nan daga gamboru yana siyan kaya ana bashi bashi kana tsaya mar in ka tsaya mar ya zo ya sayi kayan sai ya kawo kuɗin a zo a biya sai ya fara ma wasa ya zo ya ɗauki kayan mutane ya je daɗe bai zo ba ya je kaza har dai ya ta kai ga karan tsaye ka ce wallahi ba zan ƙara tsayawa wane a bashi kaya a garin nan ba kaga ka rantse a wannan ɗin ko ana na ana nan sai ya turo wakilin shi da wakilin shi ya zo sai ka zo ka tsaya wa wakilin aka ba shi kaya shi kenan ka yi kari amma sharaɗin da za ka yi kari sai yan wakilin min nahiyar ce ta nahiyar sai ya zo amma idan ba wakilin ya yi zuwan kanshi ne wannan kayan kanshi zai siyawa ba shi wanda za a yi wa lamini zai siyawa ba to wannan dan ka tsaya wannan wakilin ba kai kari ba shi yasa ya ce min nahiyar ce in wakilin ya zo ta nahiyarsa ne ka tsaya mar ka yi kari tunda wakili da mutumin asali kusan duk abu ɗaya ne wahal shin in alima sai idan yana sane da shi wannan wakilin shi ya turo shi sannan ya tsaya marza a ce ya yi kari in bai san shi ya turo shi ba bai yi kari ba wannan kauli kenan ko tawili mai zaman kanshi ko kuma a'a ko ya sani ko bai sani ba in dai ya tabbata wakilin wannan ne ya yi kari shine tawilani shine akai tawili mu tsaya nan alhamdulillah wa bi qawlihi ma zanantu qala hukum alhamdulillah waɗannan Akwai kala shi wani bayani na Sheikh Khalil wannan. Bayani ne yana kai.